فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 24 ga watan shawwal shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ne kuma ya dace 22 ga watan da ɗaya ko 21 wancan 23 kenan zai kasance na musulunci 23 21 ga watan hukum shekara 2025 shekara miladiya don kuwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala na sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yawa idan ba a manta wancan sati mun fara karatu ne a cikin fasali na bakwai wanda malaki mana bayani game da shuru salati sharɗan sallah malam ya fara bayani game da sharɗi na farko shine lokaci mun ji yar muqaddima takaitacciya gajeriya da malami game da abin da ya shafi lokutan sallah muhimmancin lokacin sallah da yadda yake mafi mahimmanci gaba daya a cikin sharaɗin sallan ma gaba daya yanzu abinda malam zai mana bayani a kai shine zai bujuro mana da lokacin sallan ne gaba daya lallai wannan darasi yana da mahimmanci kwarai da gaske ga dukkanin musulmi domin zai nuna maka yadda lokacin sallah ne yake a aikace a yadda shari'a ta ajiye shi malam ce wani nasta'arif al-awqat da sannu za mu bujuru ko za mu kawo da lokutan sallah ɗaya bayan ɗaya su lokutan sallah yawa allah subhanahu wata'ala ya yi isharar a cikin alkur'ani kamar yadda manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi bayanin su a cikin hadisi a cikin hadisai ingantattu malamai suka ce a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya kawo lokutan sallah a gurare da dama misali Allah maɗaukakin sarki ce wa aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-layl innal wa zulafan min al-layl ko innal hasanati yuzhibun as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da suke bayani game da lokacin sallah tarafai nahari wa zulafan min al-layl magriba da isha shine zulafan min al-layl tarafai nahari kuma asba da azhar da al sannan haka cikin suratul isra Allah madaukakin sarki ce aqimi salati li dunuki shamsi ila ghasaqi layli sai ce me wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimi salati li dunuki shamsi azhar la asr ila ghasaqi layli magriba da isha wa qur'an al-fajr sallar asbahi ina fatan fahimta haka nan suna ishara zuwa ga suratul taha كرشان سورة الأعلى مقدم سركت وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى آه نما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس سلم أتباعي آه وقبل غروبها سلم الأسر ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار أنا نفسلم مغربا العشاء da kuma sauransu wannan dai ayoyin da na kawo mana malamai suna kawo su a matsayin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala yake bayani game da lokutan sallah amma tafsiri filla filla ya lokutan suke wannan kuma suka goma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la budda min ar-rudu' ila sunnah dole sai ka kuma zuwa ga sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ta zaka fahimci abubuwa akwai hadisin Jabir bin Abdullahi bin Sa'id akwai hadisin Abdullahi bin Abdul al-As hadisin Abu Hurairah da sauransu wanda suna cikin Bukhari da Muslim da sahabu sunan da suka kawo su amma dai za ku ga nan malam bai kawo mana gundarin hadisin ba kawai lokacin ya kawo mana me ya dalili saboda a akwai hadisan sanannu ne duk mai ittila ya tsile sabon hadisi ya riga ya san su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malai ce waqtul fajr lokacin sallar asubahi ga yadda yake malai ce min qulu'il fajr lokacin sallar asubahi yana shiga daga bullowar alfijir ai idza tabayyana malai ce abin da yake nufi shine idan alfijir din ya bayyana ya bullo ila an tatli ash-shams zuwa lokacin da rana za ta bullo ke ma'ana lokacin sallar asbahi yana farawa ne idan alfajir ya bullo ya taho ya taho har zuwa lokacin da rana za ta bayyana da zarar rana ta bayyana ta fito karara ko lokacin sallar asbahi ya wuce a lokacin idan kai sallar asbahi sai a lokacin ake rashin sa aka tashi a bacci kai sallar asbahi ba sallar asbahi kai ba ina ba ta bayyana saboda lokacin ta ya riga ya fito lokacin sallar asbahi yana farawa daga kullowar alfajir menene alfajir malam zai mana bayanin sa shine hasken da yake kullowa a gabas shi alfajir kala biyu ne akwai alfajir akwai alfajir as-sadiq akwai alfajir al-kadhib akwai alfajir na gaskiya akwai alfajir na ƙarya kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana alfajir as-sadiq shine alfajir din da yake kullowa za ku gan shi ta gabas ta mahudar rana amma yana zuwa yana tawa ne mutadda daga bangaren dama zuwa bangaren hagu idan ka dauka za ka gani shi ne gaba ɗaya don kuwa fahimta haske ne kawai za ka hango shi in ka kalli bangaren gabas daga mahudar daga bangaren daga bangaren dama zuwa bangaren hagu za ka gaba ɗaya akwai wani haske da ya fara bullowa wannan haske ya kuwa alaman hasken rana ne da ta fara fitowa ma'ana dare yana ƙoƙarin nannaɗe kayansa ya ba mai ya ba rana dama to nan haskenta ne fara sako kai to da zarar haskenta ya fara sako kai ka gan shi lokacin sallah asuba ya shiga dan uwan fahimci wannan da kyau shi kuma alkadarul kabi yana fitowa ne shi ma a gaba take fitowa sai dai shi bambancin su za ga ta tsakiya kawai ke tasowa ba za a gan shi daga can ba ba za a gan shi daga nan ba ta tsakiya yake tasowa kamar belar karkeci haka idan ya taso haka ta tsakiya ya taho ya taho da ya je tsakiya kuma sai ya baje sai ka neme shi a shi yana farfitowa ne a farkon lokaci idan dare ya raba wajen karfe uku ko abin da ya kama da amma shi wancan idan ya taso kuma shi kenan sai gari ya waye saboda tasowa ranar take tana tasowa yana karuwa tana tasowa yana karuwa to da ta da zarar ta kullo an ganta shi kenan lokacin sallah asuba ya wuce in wannan fatan fahimci abin yadda yake ko tana tasowa idan a ganta to lokacin sallar asubahi a lokacin ya fita shine rana ta kullo kenan hasken ake amfani da shi ba ita rana ba eh kada ka bari kai ta bacci ka kwanta kai ta bacci har rana ta fito ba shine lokacin sallar asubahi malam yace fal ufuq al ufuq shine sashi jam'ita shine afa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ma tayatina lahum annahu alhaq al-ufq shine sashi to sashi na sama bangaren gabas malai ce fal ufq mudhallamun kullal layl shi bangaren bangaren gabas na sama duk dare zaka ganshi yayi duhu duhu ne da shi sosai babu alamun haske fa'iza da natish fa'iza da natish shamsu min an-nahiyati ash-sharqiyya min al-ufuq mala ce to idan rana ta kusanto ta taso ta taho daga bangaren gabas min al-ufuqi daga wannan sashi din na gabas din bana nuru shams sai hasken rana ya fara bayyana shine wannan hasken da za ka fara gani ma'ana rana ce take kokarin kullowa kenan asali idan dare yayi gabas idan ka kalle ta da kyau ka gani in kana so ka fahimci abin shine za a irin kungoyi ba za ka iya tunda akwai benaye da sauran su gaje inda babu komai inda yake kawai filin Allah ne kodar in za ka iya kawo kan mun da kalle sama bangaren gabas za ka babu wani alama haske ko ka to idan kana so ka gane alfijir ka je yanzu alfijir ya kulluwa wajen karfe nawa ne yana kaiwa biyar saura ko biyar mata karasa to kamar karfe hudu da rabi in za ka iya tun da karatu ne kake zuwa ka bata lokacin kama akan wani abu na banza na wofi wannan wata rana idan ka shiga ƙauye ka je ka gwada dab da bullo a fitar ka je kawo kan dutse za ka ga ɓangaren gaba za a shi duhu ne to in dai kana nan kana za ga wani hatsin ya taso ya bullo to da zarar ya bullo shi kenan lokacin sallar asuba ya riga ya shiga malai ji fa'iza ta bayyana fil ufuq mumtaddan min ash-shimal lil junub da zarar wannan hasken ya bayyana daga wannan sashi na gabas wanda yake miƙaƙƙe daga gabas daga dama zuwa hagu a miƙe fa hada dukul waqti salatul fajr to wannan yana nuna maka lallai lokacin sallar asbahi ya riga ya shiga wal farqu bayna tulu'il fajr wa tulu'il shams malai ce bambancin da ke tsakanin bullowar alfajr da bullowar rana yatarawaqu bayna sa'atin wa rubu'i wa rubi sa'ati yana kaiwa da komowa ne tsakanin awa daya da kwata wani ko kuma awa daya da rabi hasbu ikhtilafil usul ya danganta da yanayin bambancin lokuta bambancin yanayi zafi ko sanyi wani lokaci sai kaga tsakanin bullowar alfajir da bullowar rana ma'ana tsakanin shigar lokaci da fitarsa ana samun awa daya da rabi wani lokacin kuma ana samun awa daya da kwata ya danganta lokacin sanyi ne sai kaga yanzu misali kaga akwai tazara tsakanin bulluwar afirka da da bulluwar rana ko amma lokaci sai ga suna dab da ba ya da zara kai sallah asuba ba da kawai sai ga rana ta bullu amma in sai kai sallah asuba ka dade ka je kai bacci ka huta ba sai ga rana ba ta bi ba ba ta fito ba ya danganta da bambancin lokaci daga lokacin da za a ce alfijir ya bullo zuwa lokacin da rana ta bullo malai ce ana samun kamar awa ɗaya da wani abu idan rana ta kullo kuma daga lokacin ba a yi sallar na lafiya da zarar rana ta kullo din nan an ganta a lokacin ba a yi sallar na sai ta ɗan taso kaɗan to shi ne kuma sai lokacin sallar mai shiga sallar walaha a lokacin ake yin sallar walaha a lokacin kuma ake yin sallar ake ake ce mata salatu shuru sallar hasken rana kenan ba da zarar rana ta kullo ake yin ta ba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rana tana kullowa ne a tsakankanin kahon sheda tana kuma faduwa ne tsakankanin kahon sheda shi sa lokacin da rana ta kullo ba a sallar nafila in ruwa lokacin da rana take faduwa shi ma ba a sallar nafila sai ku fahimci wannan ba da zara sallar nan da aka ce ka zauna a masallaci kai tasbihi ko kai karatun alqur'ani idan rana ta kullo ka tashi kai nafila ba da zara rana ta kullo ake sallar nafila idan ta kullo din sai ta dan taso sannan sai a talatin zara ta kullo tana kullowa ne tsakankanin kawun shaɗan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yan uwa wannan shine lokacin sallar asubai waqtu dhuhri lokacin sallar azhar min zawali shamsi ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu za'idan ala faiz zawali yan uwa lokacin sallar azhar malam yace yana shiga ne min zawali shamsi daga zawalin rana idan rana ta yi zawali da ake nufi da zawali shi ne rana ta karkata daga tsakiyar sama yan uwa fahimci wannan da kyau idan rana ta taso zai na ke tasowa ta gabas idan ta taso ta gabas ba towa take ba towa take ta je ta fada ina a yamma to za ka idan ta taso towa take ai a hankali a hankali idan ta zo ta raba tsakiyar sama daidai wa daida to a lokacin shi ma an hana sallar lafiya ba a yi to tana karkacewa koya ta karkace shi ke na lokacin sallar azhar ya shi amma ta za a iya gane ta rana ta karkace ta za a iya gane za mu ji insha Allah ta malai ce ila ayyasila ila ila ayyasira lokacin sallar azhar yana shiga daga zawalin rana zuwa zuwa a yadda zillu kulli shay'in ilwar dukkanin wani abu za ta kasance mitlahu katankucinsa ya kasance inuwarka idan ka tsaya a rana za ka gada kai da inuwa ka zai ku ɗaya to a lokacin lokacin sallah azhar ya shi ya mata ɗan'uwa la'asar kuma ya shi don kuwa fi mutum da ta kyau amma ta yaya za a yi kake gane cewa inuwar ka yanzu daidai take da kai a ina kuma ya kamata ka tsaya shi ma mana zai mana bayani sai malai ce za'idan alafai izawadi daga lokacin da inuwar da ta yi lokacin da rana ta yi zawali inuwar da ta fara karuwa to daga lokacin za ka fara irgawa daga lokacin da inuwarka ta fara karuwa ko inuwar abin da ka ajiye ya fara karuwa ba rana ta je tsakiyar sama daga lokacin za ka fara irge saboda ka'ida shi ne idan rana ta je tsakiyar sama idan ka je ka tsaya inda ya kamata a cika ga inuwarka ba za ga inuwarka ba za ga ta karkace ne ta yi can bangaren ba za ga inuwarka a dama a bangaren gabas ko bangaren yamma ba amma da zarar ta karkace to za ga inuwa ta dan fara karkata zuwa ga can bangaren a lokacin shikenan lokacin sallah azariya ɗan uwa inji ya mutu kuma sola ta ɗauke gashi babu mai gashi babu mai ban san yadda ya kamata ya ba ko mu cika ba haka to bari mu karasa ko lokacin sallah azhar ne mu karasa malai sai idza qala'at ash-shams ga yadda abin yake yan uwa idan rana ta bullo yanzu rana ta kan bullo yanzu karfe 7 da wani abu na dan manta yankan bakwai da wani abu rana take bullo duk daidai lokacin da lokacin sallar asbahi yake asbahi yake fita idan rana ta bullo wa nasabta shay'an shakhisan kal'asa aw ghayrihi malai sai sai ka samu fili wanda yake a babu wani gini da zai iya kare maka ranar da take dukan filin ka samu fili misali in a waje take inda yake filin Allah ne babu komai sai ka samu wani abu wanda yake shakhisan a tsaye kal asa kamar sanda aw ghairihi ko waninsa misali ko ka samu wani katako ko wani mashi sai ka kafa shi a ƙasa haka a tsakiyar filin idan ka kafa shi tsara lahu zillun za ka ga wannan abin yana da mai inuwa inuwa ce yana take bullo yanzu idan ka zauna idan rana ta fito inuwa wannan ɓangare take karkata yamma ko to haka za ka ganta to lokacin da take karkata zuwa za ka ganta da tsayinta da faɗinta to duk lokacin da rana take ɗaguwa wannan inuwa mai take yi raguwa take alhamdulillah yawwa zaga rana tana dagowa inuwa tana raguwa shine sai mala yace hadha dhillu wannan inuwa kullamar tafa'at kullamar tafa'at ash-shamsu duk lokacin da rana take dagowa naqasa ita kuma inuwa mai take yi raguwa take tauyewa take yi hatta yaqifa har sai ra'inuwa ta zo daidai tsakiyar sama inda shine haddin tsayawa take nan daga nan kuma zaga babu inuwa ina a yamman nan babu kwata-kwata yawwa can ba inuwa nan ba inuwa kaga rana ta zo mai kenan tsakiyar sama shine lokacin da na ga maka cewa ba a yin sallar nafila a lokacin dan uwa ya kamata a gwada wannan eh ba lalle sai kai akwai lokacin da zaka tsinci kanka babu babu agogo inda kake kuma kana buƙatar kai sallah saboda haka irin wannan al'amari idan ka san shi zai taimaka maka kwarai da gaske malai ce fa idan taha idan ranar ta tike a tsakiya wa bada'a yazidu sai ta fara karuwa ta ɗaya bangaren yanzu ta fara karkata zuwa ina kenan zuwa gabas ai zuwa yamma ko ta ta faduwa kenan alhamdulillah sai malai ce fahina idin zalati shamsu to a wani lokaci rana ta yi me ta yi zawali kaga lokacin sallar azhar yayi me ya shiga yan uwa Allah ya sa an fahimci wannan da kyau da zarar kaga rana ta tsaya tsakiyar sama waccan ilo da take raguwa kaga yanzu babu ita gaba daya yanzu ko da safen haka za ga idan ka zauna a waje kana hira za ga kana cikin inuwa inda kana wajen a zaune za ga me tun kana inuwa doguwa za ga tana raguwa tana zukewa ba haka bane sai ganka a cikin rana ba haka bane sai ganka tsamo tsamo a cikin rana to inda a ce ka kafa wani abu a tsakiya za ka ga akwai lokacin da za ka ga babu inuwan nan gaba daya ta dauke me yasa saboda rana ta raba ba za ta yi nan ko can ba ba za ga rana ba to da zarar ka ga wannan inuwa da take raguwa din nan daga cikin ta jikin wannan sandan da ka kafa ta dawo ɗaya bangaren ta dawo yamma ko kuma ta dawo gabas shi da lokacin sallar azhar yayi me ya shiga to ita ma wannan inuwa da ta fara karuwa bayan zawali za ga hankali take fara kadan ce ita kuma tana me karuwa take ita kuma ba raguwa ba haka ne ko a hankali take karuwa take karuwa take karuwa take karuwa to da zarar kaga ta zo daidai kai da abin da ka kafa da ita tsayinsa daya lokacin sallar azhar ya fita lokacin sallar asar ya shiga yan abin ya fito ko to haka al'abarin yake bala yace ij'al alamatan daga lokacin da rana ta zo tsakiya ta dan karkata lokacin sallah azhar ya shiga to sa alama min bada ziyadatihi daga lokacin da ta fara karuwa fa idan tadda dhillu min hadhihi alamati ila ra'sihi bi miqdari ash-shaqisi faqad kharaja waqtu adh-dhuhri da zarar rana ta karu daga wannan alamar zuwa kan abin da ka ajiye da gwargwadon shi tsayinsa gwargwadon tsayinsa tsayinsa ɗaya da inuwarsa malai ce to a lokacin lokacin sallah azhar ya riga ya fita wadda kala waqtul asri lokacin kuma lokacin sallah al-asr ya shiga kaga wannan abu ne mai sauki ba shi da wani wahala to malamai suka ce wannan shine lokacin sallah azhar sai dai ita lokacin sallah azhar ana bukata idan akwai zafin rana a rinka me a rinka dan jinkirta ta ya hadisi ya tabbata a cikin bukhari muslim da sauran hadisai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan shadda al-harru ko idan rana ta yi tsanani ana irin zafin ranar nan kamar yan kwanakin nan da ya wani lokacin zawa akwai rana mai zafi sosai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa abridu bis sala ku sanya ya sallah lokacin sanya lokacin sallah ku sanya ya shi kada ku yi sallah a lokacin tsananin zafin nan ku bari ta dan kauce kaɗan sannan sai a yi sallah to sai malami suka ce wa shaida waqtul ibrad din nan da ake faɗa wasu suka ce kamar lokacin da inuwa za ta zamto kamar zira'i guda guda ɗaya kenan yanzu da idan rana ta karkace inuwar komai kankantarta inda ta karkace lokacin sallar azhar ya shiga yanzu ka duba lokacin sallar azhar yana shiga kamar sha biyu da rabi haka haka ne sha biyu da rabi dan wani abin idan akwai haka lokacin sallar azhar yake shiga to idan ana tsananin zafi kada ka ce da lokaci ya shiga za ka yi sallah jinkirta ta dan jata rana ta dan yi sanyi zuwa karfe ɗaya ɗaya da kwata ko abin da ya kama da haka dan uwa an fahimta da kyau haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa saboda haka idan lokacin yayi sai ai sallar a haka wannan shine abin da yake na daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata haka insha Allah ta'ala gobe sai mu ci gaba a lokacin sallar al'asr abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu dadan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya bi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله